إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar sai muna Laraba 20 ga wata na Jumadal Ula hijira shekara 1444 wanda ya dace da 14 ga watan 12 2022 Allah mana muwafaqa yau insha Allah za mu yi darasi na uku cikin littafin sifar salatu annabi sallama sifar salatu annabi sallama min at-takbir ila taslim ka annaka taraha sifar salatu annabi sifar salatu annabi sallama tun daga kabbara har zuwa harama kaman kana ganin ta a gabanka kaman da maka fara darasi ɗaya biyu na uku ne wanda albani rahimahullah ya wallafa wannan littafin a ganin darasi da ya gabata iya cikin bayanai ne na kawo dalilai wanda suke baka nutsuwar cewa waɗannan magabata wanda shugabanni na mazhaba wanda guda hudu wanda su suka shahara suke da yawan mabiya a cikin duniya ya kama maganganunsu don kasan aƙidarsu da abin da suka ɗora mutane a kan shi shi ne ɗora mutane a kan mai ƙauya zuwa ga ƙur'ani da sunna ba su tare da takalidanci dole su su kawa ba wani ya zo su zai bi kurin malamai ne na addini kowa ya ma addinin allah aiki ya bakin ƙoƙarin shi ya bar almajirai wanda suke yada wannan ilimi da ya karanta na haka babu inda suka yi magana ko suka kawo mazhaba tasu ko abu hanifa ko imam malik ko shafi ko abu bin hanbal babu wanda ya zama na yake da mata ku zo ku yi mazhaba ta furan malami ne allah ba shi fadala baiwa ta ilimi ya yaɗa wannan ilimi da allah ba shi daga baya ne masoya ko mabiya wanda ma wasu sun bar ma hanyar su magabatan saka kirkiri raba al'umma kai nan dole kai wannan wannan gari dole wannan kowa aka raba abin ya zama to kamar gida gida ko yanki yanki amma asali malamai da na sunna kuma wasu sun yi karatu a wajen wasu tare suka rayu ba wani wanda shi ni ganawa kai ganaka shine mun ji maganganun Imam Malik mun ji na Abu Hanifa mun ji na Imam Malik muna cikin maganganu na Imam Shafi rahimahullah kusan mun kawo kusan ƙarshen maganar lokaci ya yi a darasinmu na biyu duwane yan uwa ana wankewa mutum zuciya ko ƙwallowa da zaman toko musulmi ne gangariya mai ɗaukar umarni daga tushe ba tare ba da riƙe ra'ayin wani kowa na kowa na ko kaza kana neman ibadar Allah kyakkyawa yadda ta zo daga wanda Allah ya aiko dan shine yayi mana umarni sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallata idan ƙarƙashin haka da mai son sallah yadda manzan Allah ya yi salama dole kenan ya koma ga tushe ba wani ce ba wani ce ba yaya manzan da Allah ya aiko ya wannan sallah shine tushe magana yanzu idan ba kuma ce ba muna cikin bayani na Imam Shafi Imam Shafi rahimahullah inda yake magana da Ahmad bin Hanbal akan cewa antum a'lam bil hadith wa rijal minni kai ne kalmar ta girmamawa cewa kai ne sanin yawan hadisai kuma da halayen da mutane masu kawo hadisan rijal hadith kai ne sanin su ce dan haka imam shafi rahimahullah ke ce muhammad bin hanbal din da kaga hadisi inda ya inganta ka gaya mini ka sanar da ni wannan hadisi ba ruwana da mutumin kufa ne ko mutumin basara ne ko mutumin shabri ni dai zan yi aiki da abin da inda ya inganta abin ya kanta ma kenan ba ta kalidanci ba kafa wani abu daban illa kawo sunna kuran kuma duk da cewa ya yi shi shekaru a sama yake da shi wani bangare ne wanda shi ya yi shi kuma ba shi yarda da wannan bangaren da ya yi shi kuma ke nema duk inda yake ba shi haka nan wani imamun shafi'i ne ke wa amur bin hanbal haka dai shi ma ko ne imamu ne daga cikin imamai na mazhaba to kalkashin wannan magana ce muna yin ta akwai magana da ta saura a ƙasa ɗan kundi ba masu bin mu a wannan kalkashin wannan magana za mu zo mu zo din da ya ga maka littawan inda wannan magana take na shi albani rahimahullah ya yi wannan don kawo hujja kaka ci ra'ayi ne kawo duk abin da ya kawo ya dangana ga waɗannan magabata zai gaya maka ga littafi kaza a wuri kaza a wuri kaza ga inda wannan magana ta tabbata kuma a wajen almajiran waɗannan malamai yanzu za mu zo inda yake ce kalar bai haƙi bayan ƙarshe magana ta imam ta imam shafi ya ce imam bai haƙi ke cewa wali hada kasur akhadahu ya'ni shafi'i bil hadis wannan ra'ayi na imamu shafi'i na aiki da duk inda ya inganta manufa ke cewa shi ya sa imamu shafi'i ya yawan ɗaukan hadisi ya ce wa huwa annahu jama'a ilmi ahlul hijaz wa sham wa lamna wal iraq shi ya sa ba ruwan shi ta yawan gama ilimi ya haɗa ilimin hijaz da sham da yaman da iraq aka ce mana hijaz yankin yankin saudiya ne sham yankin za mu ce aka ce sham ga muku a da aka ce sham wannan na ciki syria na ciki lebanon na ciki jordan na ciki palestine na ciki duk wannan garuruwa ya gama iliminsu ya yawo a wannan wurare wanda ko'ina ya shiga ya ɗauko ya ce wa akada bi jami'i masu ha'in dawo min gani muhabbatu min ya ɗauki duk abin da ya inganta a wurin shi a wajen waɗannan wurare ba tare ba da karkata ga wani dan shi ya so wala mail ila mustahallahu min mazhab ahli baladi ba tare ba da ya karkata abinda mazhaban yan garin su ta karhi yace aini shi nan yake so tunda nan mu a garin mu halitta kaza shi ne magana ce a'a ba ruwan shi neman gaskiya ce ya ce mahama ba na lahul haƙu fi gairihi duk lokacin da gaskiya ta bayyana ga imamu shafi'i a duk inda take zai aiki da ita ba ruwan shi daga ina take wafi man kana qabluhu wa niqtasar ala ma ahadahu min mazhab al baladi daga cikin malamai kahin shi akwai suka takaita akan mazhaban mutanen malaman garinsu wala mai shahid fi ma'rifati sihhati ma khalafahu ba za su kai binciken ba abinda ingancin abinda ya saba masa ba garinsu kullum sun tsaya bakin garinsu abinda ya tabbata anan anan suka yi ba da kai kai misali kusan zamu ce imamu imam malik rahimahullah wuri da yawa in yayi yace wannan shine masabar mutanen garinmu kenan mutanen madina haka ya isko shi kuna a ƙirin imam malik ganin madina ce garin annabi sallallahu alaihi wasallam mun yau sabayan suka rayu shi yasa ai me kai ya kawo zai rinje da mutane maza mutanen madina amma shi imam shafi'a duka ya dauko na madina ya dauko na sham din na makka duka ya dauko ya gaba gaba daya shi za mu ga ya ce a shafi fil qadim wa shafi zaka ce zaka ce fil hadith za mu ga imam shafi mazhabi gare shi yace imam shafi a farkon lamarin shi imam shafi a ƙarshen lamarin shi me me matsalar ya yawon wannan gaba da kaf ya gama ko ina a ina ƙarshen rayuwar shi a masa bayan yanzu ya ƙare yawon iraq sham hijaz duka ya ƙare ya shigo masakin yanzu da ya je zamana a sham yanzu a da ya zamana a masar yanzu kenan diya tattaro gaba ɗaya ganin aƙidar shi ta neman abin da ya inganta yakan yi da ya yi wata fatawa ko wani ra'ayi da wata mazhaba ko ta ita wani malami to zai ganin ya tattaro abin gaba da a gaban shi ya zo yanzu ya ƙoshi ya tara shi yasa ce maliki a da ke ya yi wata fatawa a da daga baya ya yi wata fatawa a da imam shafi ya yi wata fatawa a da amma yanzu ganin hujjoji da ya tara iyaka ta saba ma wannan su ingantacce ga abin da ya inganci sai ce yanzu kenan wannan abin sai warware na harko ya yanki hukunci na ƙarshe sai ce a shafi a harkon na barin shi shafi a ƙarshen lamarin shi maza mai da ra'ayi biyar ta wancan gadi ba kada wanne ne ƙarshen lamarin shi kenan wanda ya kama ka fil hadis kiran shi ne abin da ya ƙarshen rayuwar shi ganin wannan abin da ta tara a ko'ina kun ba tare ba da ra'ayi na ko na gari za iya neman abin da ya tabbata ya ce wannan shi ne ce shirki ne ce wala mai shi ta yi fi ma'arba sai ya ma kalafa wannan wai akwai malaman da ba suka yi shahadi ba akan neman abin da ya inganta saban na garinsu ce da wallahu ya gafi lana wa lahum Allah gafarta musu gaba daya yanzu dai kenan nan yan uwa ya karantar da mu mazhaba ko aqida imam shafi'i aiki abin da ya tabbata a ko ina ba tare ba da gari ko himalan wani sai mas'ala ta shidda daga cikin maganganun imam shafi rahimahullah na kira albani zai kawo na abu a littashi bayan ya gama ta ɗaya ta biyu har zuwa ta biyar ko yanzu ce kullum masa'alatin safiya safiya al-khabar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahlun naqal bi khilaf ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti imam shafi ke cewa dukkan wata mas'ala wata safiyar khabaru an rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wata mas'ala da hadisi ya inganta daga manzon sallallahu alaihi wasallama inda ahlul nakal a wajen malaman hadisin ta tabbata bi khilaf ma qult sabanin abinda ni na wadi na wata fikihu wata mas'ala da nassin sunna tabbatata ya inganta ya saba matawa yace fa ana raji'un anha na komo daga rakiyar waccan magana ta wata harko fi hayati wa ba'da mauti ina raye ko ba na mutu ba ni ba ita kama ka kuskura ka ce shafi ya ce bai cikinta matuka ta saba suna ingantatta haka kuma ga littafin abu nu'aymi ga al'ahar ibn qayyim duka ce da ya kawo da tattawon da kun ga lamba a ƙasar insha Allah sai magana ta baka ta imamun shafi rahimahullah yace idza ra'aytumuni aqulu qawla wa qad sa'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam khilafu fa'alimu fa'lamu anna aqli qad dhahab kajice yace idan kuka ganni ina hudin wata magana alhali wannan magana da nake hada wa qad sa'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam khilafu wani abu ya inganta daga abin salasalama saɓanin maganar da nake hudu to fa'ala mu kusan da cewa an na aƙali ƙadar zahab ni ma hankali na ne tafi ban cikin hankali na ne kinan ban da matabar ga ban cikin hankali na ma to wanda kwanta ma da kaka ce shafi ya ce a ni ma ba hankali na bai nan kwarin wannan abin da inganta shi ne magana ba ta ba wannan magana ta takwas ta imam shafi rahimahullah ya ce kullum maƙult duk abin da na fada fakana annin nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli min masir duk abin da na fadi ya aka samu wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sabanin magana ta kuma abin da ya inganta fa hadisun nabi aula hadisun annabi sallallahu alaihi wasallama shi yayi cancanta da abi fala taqaliduni kakku kokoye ni kakku bin haka kura ka duk wannan iyakan ta kan wa wannan malamai gabata sun kubuta daga taqalidancin masu musu taqalidanci abinda yake nasu kurin abinda ya inganta Allah shi kansa ga warta yanzu mun ji Abu Hanifa mun ji Imam Shafi mun ji in za mu ji Amr ibn Hanbal mun ji Imam Abu Hanifa mun ji Malik mun ji Shafi rahimahullah ya ce yanzu mun ji a akwai ta tara baye yace kullu hadisin an annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni Imam Shafi ke ce dukkan hadisi da Annabi sallama duk hadin da inganta ganin sallallahu sallama shine magana ta ko da ba ku ji ba na hodi ta wuce eh duk abin da ganin sallama ni ina nan ita ce magana ta ne ma ko ko da kuma ba ita ce tawa kaga ya huta sai na hudunsu ahmad bin hanbal rahimahullah ya ce wa ammal imamu ahmad wani magana ce ta albanin mullah ya ce amma imamu ahmad fahuwa aka sarulu aimmaci jama'an da sunna wata masukan biha imam ahmad a wannan guda limammai shi ya yi kowa hada tattara sunar kuma da rike sunar yabo ne haka abin da ya tabbata gare shi a ce imam al-sunnah jama'a wane ne a ce imam al-sunnah jama'a amr ibn hanbal yan wannan mutukima ta Allah kullum lokaci na tahiyya ana samun wata dama wanda yan gurko ba su da ita abin da yasa shine a baya yana abin lokacin an yawo an harko harko da sai abu hanifa ba a yawo ba na ɗauko na yawon ɗaukar sitar sunna daga baya ka fara asali ma a ƙarni na shekara ta ɗari ne umar bin abdulaziz ya sa imam zuhuri ne a kan asalin jam'u sunna yi aka ɗauki yawo aikin a tattaro ta a tattaro ta ina kana ƙura'ani umar bin abdulaziz shi fara sa imamu zabi na shugabancin magana a yi yawo a tattara da abin da ya inganta kowa a tattara kenan daga baya aka shiga yawon tattarawar sai kuwa ga kullum yan baya abu hanifa shi na harko shi ake ra'ayi yawa cikin mazaban shi imam malik dama da yi shi dan dama dama abu shamu shafi ganin shi yawo ne shi sa yi imam malik tattara abin yawo ne imam malik kuma a madina kaɗai tsaya abin da yake madina ya ɗauka bakin madina ke tsaya shi ya ɗauko na madina ya ɗauko na sham ya ɗauko na kubar dukkan yan tsaro gaba ɗaya imam shafi bin imam shafi ya zama imam malik ya ji hatta wajen malik ya je a ce mutan malik a kwanan tara yi a gaban malik kwanan tara yawan mutan malik gaba ɗaya wuce kwanan tara wanda muke yau shekara hudu muna yin ta shekara hudu malar rabi muke shekara hudu rabi muke shekara hudu rabi muke kwanan tara ya mata gaba ɗaya wuce ya wuce imam shafi kaga almajirin imam malik ne wajen karatu ne wajen karatu to kenan ya tattara gaba ya tattara gaba ɗaya kenan abin iya tahiyya shi abin ibn hanbal kenan a lokacin shi abin kenan ya ƙara an ƙara dawwanawa kai ya buwa ya wayin tattarawa shi za a yi kowa tattara zan ji ba littafin su gaba ɗaya wa yake littafin na mun musulun imam ahmad ibn littafin hikiru sunna littafin sunna ayyuka kamar shi iyar fada littafin kamar musulun imam ahmad ya tattaro kowane bangare duk sabon kowane sabi da kowane hadisan abin da ya kawo ya tattara aiki ta kowa mutum karanta bayan da ya ga aikin da ya ba sunna kinan shi sai ce imam ahmad ibn hanbal yace fa huwa akthara immati jam'an li sunnah wata masukun biya ya yi sauran malaman gama sunna da rike sunnar ga imam shafi ke mai shaida kayan sanin mazajen da hadisin ko imam shafi ke mai shaida kenan haka yake ya ce kan wannan mazhaba ta shi kan wannan aiki da yi hatta kana ya karo wani lukutub da ta tashi mila alif ta faɗi wa ra'ayi shi yasa shi imam ibn hanbal wannan sun yi tawhid fiqh malik yayi abu hanif shafi zuwa sai shi yasa wannan ra'ayin nashi na da ke dama suna shi zama yake kin a yi littattafai na furu'a ko ra'ayi malam wani kudu suna waye ya ce kaza da ba su imam ahmad duk abin da abubuwan ya ce kaza duk abin da abin da abin da wani abin da duk wani sabon kowa da kowa da zata da kowa da tattaro haka yake yi kenan shi zama shi mashi yake kin a yi littafi na furu'a shi ganin akwai abin kuma iya gudun a bar abin da yake suna a rike ra'ayi shi yana iya kin wani abu da tawon furu'a shi ganin yana abin da yawa wurin shi kenan shi ne ya kara wadda kutur da ta tashe mula alaƙa tafari wa ra'ayi sai ake kin ajiyar yin littafai masu ka kumshi furu'a kaza an gano kaza an gano kaza an gano kaza kaza an gano kaza ko ra'ayi na malamai ra'ayin malam wani ra'ayin malam wani shi ya kin haka nan wanda zalik dalilin wannan ra'ayi na shi ko wannan matsayi na shi an amr bin hanbal yake cewa la taqlidini ولا تقلد مالكا ولا شافعي ولا العوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا yake cewa iya mun kamar tana cikin cikin almajiriya kan tare shi yace kakka bi ni ka yi ta kalilanci na Ahmad ya ce ko ya ta kaza kakka yi ta kalilancin Malik kakka yi ta kalilancin Shafi'i ko Auza'i ko Sauri wani mawazin jama'a su mutuna mazhaba za su gaba zai ba ta yi ba karko irin sai ba mu Shafi'i imam Auza'i ya da mazhaba haka imam Sauri yace haka yace wa khudh min haifu aka zo ka ɗauko daga inda suka ɗauko kitabu wa sunna shi ne madogara duk malamin da ka za a yi na aya ko hadisi da wannan an wani magana lalle akwai mutum wanda bai da dama ta shi ya bincika ya ɗauko ba shi yashi a nan aka ce hatta jahili iya da iya iya zaɓin kallidin shi iya iya zaɓi ya ce wanda ka amince da aƙidar shi da ilimin shi tunda ka makaranta mana kana aiki da abin da ya zo amma da madogara eh shi na ta nan doban da akwai akwai bayan da ka iya dole akwai abubuwan da baka iya bincike kai shi to waye ka yi amincewa da imanin shi addinin shi da ilimin shi wannan kenan akan hujja baka dama kai bincike amma ka iya doko daga inda suka doko haka yace wannan ruwaya bayan gashi dai aka sai ga maka lamba inda ya dauko ta yace wa fi ruwaya wata ruwaya ta Amr ibn Hanbal yace la taqalid dinak ahada min haula kakka yi taqalidancin addininka ga daya ga wa'annan masu waye wa'annan da an fito malikiya ce shafi'iya ce hanafiya ce duk wa'annan kakka bu wani a ce addininka wani kurin yace kakka haka yace ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fa khudh bihi thumma at-tabi'in bal ar-rajul fi mukhayyar yace abinda yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yazo daga sahabban shi ka rike shi dan ka rike Allah ya ce annabi annabi ce da sahabbai suka rada manzo Allah sahabbai su suka rada annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga yanda ya salla yanda ya ajin yanda ya komi kenan abinda yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yazo daga sahabban shi shi zaka rike ثم التابعين بعد الرجل في مخير كما سي تابعين صحابي تابعي ما كان da zabi wa zaka bi duk tabi'ai ne amma wa ka ga yayi karin hujja anan babu dole su dan malamai ne sun karatu kowa sha karatu daban-daban akwai abin da yake wajen almajirin wani ne wani almajirin wani ne almajirin ibn umar almajirin abu hurairah almajirin ibn abbas asan sanannu wasu ko sai a duniya wasu a kuma suka rayu wasu rayu a basara wasu rayu a sham wasu kunu ba haka kowa da ke abin da ya da ilimi kina anan kowa akwai kuma abu ya hada tahiya fikira daban ra'ayi daban ijtihadi daban to tunda ijtihadi ne wani irin iya ne wani tabi'an abinda suka zo da shi na ijtihadin su ke ne ba iya ne ba na hadisi abinda wani malaman suka zo da shi na ijtihadin su to anan kana da zaɓi wanne ya yi babu tilas wannan kaga ya yi tun da ra'ayi ne ishihadin wannan ne na maliki ne na uza'in ne na wane ne na wane ne wannan kaga wanne ne ka hain zuwa kan shi amma ce Allah ya ce annabi sa shi kusa ce kaza sunna ce kira ne ce din sani haka ya ce Imam Ahmad ibn Hanbal kenan kakka kakkawa addinin kakka kakka bu kowa ka ce ko da shi ne ko kake bi addinin ka abinda ya zo annabi sa da sahabbai ka rike bayan sahabbai tabi'ai kana da zabi a ciki wa qala marra amr ibn hanbal wani lokaci iya cewa al-ittiba'u an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana sahabihi thumma huwa min ba'd at-tabi'in mukhayyar amr ibn hanbal ke cewa biyayya ta hakika an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a mutun ya ba abin da zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira bi ko biyayya ka ba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban shi wani ashabi sun mahuwa kai mutum bayan annabi ta sahabbai sun ce bayan magana annabi da sahabbai kuma bayan magana tabiyai ce mukhayyarun kana da zaɓi wanne ne za ka bi wanne ka samu nutsuwa su bane ga lambar da ya kawo sai magana ta biyu ta ahmad bin hanbal ya ce ra'ayi la'auza'i wa ra'ayi malikun ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما حجتي في الآثار yace abin mun amurke cewa ra'ayin auza'i da ra'ayin imam malik da ra'ayin abu hanifa duka ra'ayi ne na ce ara iya gani ne ba ta ni da ce ba ko Allah shi shi shi na ta ara kunta arawi indana da kuma nakata mukan ta faɗa malam da ce arawi indana ra'ayin mu a wajen mu wanda wannan mas'ala ce wanda dole mu san kiman su malaman mun ce akwai wanda ana magana ire-iren wa'annan kai ba irin su bane ba kana kan irin wannan hukuncin kenan ra'ayin an san su matsayin su a matsayin wanda yake shi ya sha karatun ya zaɗa da hujja haka anan shi ba zai ba ra'ayin wani ba tunda ra'ayin shi matuƙa da dalili shi ra'ayi wannan ra'ayi ne fahimtar shi wannan makaranta da yawa gashi ya ce ra'ayi a wajen mu amma ya samu nasin hadisi ya zo ya saba abin da ya hudi amma shi ya gaya maka ra'ayin shi ne fahimtar shi kan masu ala kaza fahimtar shi ce kan kaza to irin wannan suka ce kenan a ra'ayin shi ne shi ke cewa Abdul Hanbal ra'ayin Auza'i da ra'ayin Malik da Abu Hanifa duka ra'ayi ne yace ho indi da duk ɗaya ne a waje na wai mai magana Ahmad bin Hanbal ke magana ce duk ɗaya ne a wajen shi me hujja to ina hujjatu al-afa abin da yake hujja hadisi Qur'an su ne nan ne hujja ba wannan wannan jama'a wannan in ce muku wannan da an ce ra'ayi ka tsaye kamar ra'ayi ka ce ra'ayi da ba su da nasi sun rayu sun buga sun buga ba su da nasi dole sai aka ishtihadi shi ne ishtihadi ra'ayin ke ne a waje na kaza yakan yi ya zo daidai yakan yi kuma ya saba da daidai mun karanta kisa nan ta Abdullah bin Mas'ud ya matsayin imam sahabi ne masan wani Mas'ud cikin sahabbai masha zo mai tambaya daga wani daga wani da taso aka zo mai aka masa Allah ta wannan bawar Allah wanda aka biya sadaki da aka yi arme ba a kwanta miji ya mutu ba yanka sadaki ba yace mun sani ba suka koma garin suka sake dawowa imam ya abu yawa karin da mun sani ba to da bai ma ba suka kai hudu da mutuwa da sun ce ke to za a yi dole a yi hukunci shi ya mutu ya bar dukiya ita ga ta ya za a yi ya za ta samu wuta zaka ba gaban mutazami anan ke dole ke tsaya kenan anan anan imam abu anan ibnu mas'ud yace to zan tsaya zan yi aiki da ra'ayina da fa'inta ta in na daidai ta daga Allah ko na kuskure gare ni daga shedani shikenan yace to shi da abin da yake gani tunda an ce an dan an dar ma'arni ba yanka sadaki ba ba kwanta ba da ita miji ya mutu yace abin da za a yi ita sadaki adiba ɗan uwanta nawa ake ba ɗan uwanta ko gurin ko ɗan garin su daidai ita na sadaki a garin ya adiba zan fa'in garin saka ma zaki musamman tajin wajen kamsa ko kamsa fa da mai yawa nan garin har ta kamsa amma nawa ne ya adiba mai sadaki mai yawa nawa aka yi ba ɗan uwanta ko gurorinta ya ce jaka kaza ne ya ce a ba ta sadaki daidai yadda ake ba kamar ita da ba yanka ba ka ganin ana arme sadaki ya a gaba an gyara ana arme bale yan kwantara ba kudin biya eh babu sadakin alƙawari da za a ba su ya hawar aiki ya san tana san shi bai da kudin arme da ba na iya wa kana gare mu ba bane ba rabar haka ne gaskiya ne eh iya da aiki ya samu aiki amma kudi bai zawa ba kuma iya san arme tana san shi shikenan ya zo ai magana zaka zaka bada gaba za a yi arme kurun akai mai kai mai ta kurun kurun akai mai ta kurun ta Allah wani an kamar rafal aksa bu zaka biya in kudi ya zai a zamana to zai kamata ka bada tunda ka samu rafal mai kabri za ka kwata shiga kaza a kada aka bani to baraka za shi kira gyara kuma ta sabon da biwa da bai wajen mutuwa ma ce ya tana biwa ta saki ba annabi kuma ya arma annabi ya arma ya gama su kan so ce ina so kina so kina so annabi kai musu arme kun su da waccan ma wajen mutuwa ne ta kai ni wani mai annabi ya kama wanci bi ban su ba saki ba yanka ba bada ban bata ba yace ina mutu ko na mutu gona ta kaza ta tuce kina ana yi kenan muna magana ibnu mas'ud radiyallahu anhu ibnu mas'ud yace wannan mata a bata sadaki daidai ita to la kace wala wala wala shi ta ba tsari ba daidai amma ke baza baza yace kuma ta yi idda ta takaba kuma ta ci gado shi inda saki ne aka yi ba a kwanta ba babu idda shi malamin ba wani fuka suka ce al-mutaqad dukhul malamin fuka suka ce mutuwa kamar dukhul ce in dai mutuwa ce mutun ya ran mace ko bai kwanta ta ba inda ya mutu kun shi kenan matar shi ta ci gado ta idda to kenan anan tunda mutuwa ce yace za ta za a bata sadaki a kudin shi a ware cika kaza wannan kudin sadaki ne tukwa kuma sauran abin da ya mallaka ta ci gado ta yi idda idda ta mutuwa kenan ta kaba da ya kara wannan bayanin a wurin akwai makil bin sa'ad ne makil cikin sahaba akwai makil iya zamani aka ga sai wannan fatawar ibn Mas'ud da bada iya zamani aka yi tawar matawai sai ta yi ce wannan fatawar da kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukuncin a cikin mu a garin mu akwai baro abin tawashi baro abin tawashi haka aka yi mijinta ya mutu bayan karma arme bayan ka sadaki ba kwanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bata sadaki daidai ita ta ci gado ta yi idda yace alhamdulillah muslim kaga nan ijtihadi ne ya yi shi amma sai daidai da sunna amma inda ya kai ijtihadi aka ce a ga sunna kaga ya bari mun ganta ne bin Abbas da Abu Musa da wannan Abu Salama Abu Salama ibn Abdullah ibn Abbas a masalata masalata annabi a Madina suka yi fatawa wannan ta bi yaro ne ɗaɗa bin auf yaro ne ibn abbas ya fatawa ta da shi a ibn abbas an yi tambaya kan ya fatawa akan cewa matar da mijinta ya mutu he ta aihu bayan mutuwar shi da kwanaki da ba su kai ta hudu kwana goma ba ya ce a ko ta hudu kwana goma ko ta aihu amma ban ta ƙari idanun ta aihu kayan wata hudu kwana goma abu sarama ce a Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulatul ahmal ajrun aidan hawlahunna ko yana Allah ya ce duk mace mace ki iddar ta kurin aiki abin daga cikin cikin ta shi bin abbas ya fahimci wannan akan saki ne shi yaro ce duk dai ne ita hadi ne abu hurairah ya zama ne ni dai yace wannan yaron ina tare da wannan yaron abu hurairah ya ce ina tare da wannan yaron nan wani ina tare da shi to amma a lokacin nan ijtihadi ne ba ta nan ijtihadi ne nasu ba za bari tun zai zai da mamuta ko wajen shi sai ake zo a tura gida aka jawo aka jawo musalama gida na musalama aka jawo musalama ga abin da yake wakana a masallaci tsakanin abu abu salama da da abu da ibn abbas abu huraira me magana kina da labarin kawai abin tace a ga wance subata aslamiya da subata aslamiya ta aihu ba mijin da kwana 40 ta aihu manzo Allah ma ya arman ita alhamdulillah ka tafi shike rigima ta kare kaga anan kayan ka ta tasiri ta ya taurowar hitta shi a takaice kenan ijtihadi an aka yi in ra'ayi aka ra'ayi ra'ayi na kaza ne to in nasu yazo ya ji ra'ayi ya ka sunna shikenan su ba sabban ka suke ba su ba sabban ka suke shi ne kenan magana ta Amr bin Hanbal yace ra'ayin Auza'i da ra'ayin Malik da ra'ayin Abu Hanifa duka ra'ayi ne a wajena وإنما الحجة في الآثار أبن ديكي حجة أهدي سيكون الناس سي ما كان شيء أو كتاب بن حنبل يتي من رد حديث من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حلقة يتي دون وند حديث يزو تقال صلى الله عليه وسلم يتولي شيء iya gab da halaka ko ya koma gyara ko Allah zai gama da shi annabin ya ce ka ce a haba ɗan uwa Allah kiyaye muje gaba yace yanzu nan albani na mawalla yake baya ka yanzu maganganun waɗannan guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Amr ibn Hanbal sai yace tilka hiya aqwalu ayyimat radiyallahu ta'ala anhu fil amr bit tamassuk bil hadith yace wani abin da muka ambato maka su ne maganganun waɗannan malamai shugabanni Allah ya da su umarnin da suka yi maganganunsu na umarni rike suna rike hadisi wannan ya an taɓa lidiyin duna basira inda suka hana a kokoye su ba kuka ce ta ce ba ta da dalili ba sun hana ya ce wahiyar minar waduri wani bayani bai haisu la ta kabar jadalan wala ta awilar ta yadda bayani karara alwudu a fili yake a bayyane ta yadda bai karɓan wata gardama ko wani tawilin magana a hini karara sun bayyana kurin abu suna kurin ta tabbata babu ra'ayin wani ce manganu a hini ba ta karɓan jayayya ko wani tawili wa alaihi akan wannan magana ta su in ji albanin wallah ya ce fa inna man tamassaka bi kulli masaka bi sunna walau halaf ba ta aqwal a'imma la yakunu mubayinan li madhhabihi wala kharija an tariqatihim bal hum muttabi'un lahum jami'an yace akan wannan magana albani ke taran mulla duk wanda ya riki abin da ya tabbata a sunna ka rike shi ko da ya saba wa wasu maganganun waɗannan malamai la yakun mubayinan da mata ba ce ai ka bar mata ba su ka musu tawaye ko ka hutar ga hanyar su kana nan balo balo mutane da mu jami'a ko ne ka bi shi ko ne ka ta kana tare da Abu Hanifa Shafi Malik Ibn dukkan ka ko ne ke ba wanda ka bari dama mazhabar su kenan ko da ka san abun ganin su kana nan tare da su wa mutamassikun bil urwatil wusqa lallati nafsa malaha kuma kana nan ka rike igiya mai kwari ko kulli mai kwari wanda bai bai bai warwarewa ka rike gam yace amma wa laysa kadhalik man taraka sunnata sabita da majalid mukhalafata li qawlihi yace amma ba haka bai yake wannan halin da muka ambata na kana nan tare da su ba ka bar mazhabarsu ba dukkan abinsu lamarin ba haka ba yake ga wanda ya bar sunna tabbatatta dan ta sabawa manganin wannan malama bal huwa bidhalika asil lahum shi wannan wanda sunna za ta zo karara ta sabawa wannan malama ibn maganin malaman ba ma basu beki a ya ma saba musu ya saba ma maganarsu wa mukhalif li aqwalihim al-mutaqaddima kuma ya saba manganin wani malaman wasu gaba wani manganin suka ko ji manganin magana kowa ya saba manganin wani malaman wannan manganin da suka gabata da muka ambata duk ya saba musu ya na shi daban bai tare da su yace alhali wallahu ta'ala yaqul fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah subhanahu wata'ala ya ce yayi bayan cewa ba ina rantsuwa da ubangijinka Allah ce la yu'minu ba sa mutane ba sa imani hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai sai ni hukumci da hukumcin hukumcinka duk abin da ke tsakanin su sai sai hukumci da abin da ka faɗa bayan sun yi su malayu fi anfusum hazmi maqatat kai kun babu damuwa ko daya iya kai dole abin kai da kake ne akan aikata umarnin shi kuma babu damuwa a zuciyarka ka yarda ka miƙa wuya kuma imaninka zai cika ya kawo aya kuma ya kawo fatar Allah subhanahu wa ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن عمله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah mai girma da buwa yana cewa ku hattara su yi hankali waɗanda suke saba umarnin shi ranar sai zama kenan su yi hankalin wata fitina ta same su a duniya in ma da dai bakarar babu ban fitar da fitar cikin addininka ko azaba mai tsanin gobe kiyama ta kama su a duniyan ma wannan kashe ne kan za a ce Allah ce ko annabi ya ce ce a mu gashi muna malikawa ne ko shafa'awa shine hadarin za a zo da sunna ya ce a mu ne ganawa to wannan an mai kashe da wa'annan ayoyi da wa'annan abin su gabata sai albani rahimahullah ke cewa qala al-hafiz bin rajab rahimahullah an san zama gano ne kama kan sai wannan guda hudun ko zai kama magana wani cikin wani babba cikin malamai magabata yace hafiz bin bin rajab rahimahullah nan kasa akwai bayani lamba daya da yayin maganar hattara game da saba ma wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama qultu albani sai yake cewa hatta walau ala aba'ihim wa ulama'ihim a bunkan bashi a gaba mu zauna yace qala habib bin najab rahimahullahu ta'ala fal wajib ala kulli man balagahu amru rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafahu an yubayyinahu lil umma wa yansahu lahu yace wajibi ne jabir bin najab wajibi ne ga duk wani duk wanda wani umarnin manzo Allah ya kai mishi wani manzo umarnin manzo Allah ya kai maka kuma ka san shi wajibi ka bayyana ma al'umma wani sauran kuma ka masa nasiha da wannan umarnin na ɗansa da salama wa ya amurin bittiba'i amarihi kuma ka wa al'umma umarnin bin wannan umarnin na ɗansa da salama wa ina halafa dalika ra'ayu azimin al'umma ko da wannan hadisin da ya zo ya saba wani babba a cikin al'umma sananne babban malami ne ga hadisi ya zo saba ra'ayin wani malami ko ya ce kaza ne komin girman mutumin me yasa ya ce fa ina amar rasulun salama a haɓu an yi uzama ya kuta da biyu mun ra'ayi ayi mu'azzam a da harfa amur fi ba da ashe hata'an ya ce wannan me yasa ya yi haka nan komin girman mutumin shi domin umarnin da umarnin mazan salama umarnin mazan salama shi ne a haɓu an yi uzama umarnin manzon Allah shi cancanta a girmama wa yi kuta da bi a yi koyi da umarnin shi mai ra'ayi ayi mu'azzab ko ra'ayi mutum wanda ya girma mutum duk da ake girma mutum ra'ayin manzon Allah shi ne ya cancanta a girmama da duk girman mutum duk ana lamarin shi wanda shi dama ya saba manzon Allah kan wasu al'amurra ne akan kuskure ne saba badan gambe shi ne malamin kuma ɗaukar malamin kuma ba ta ɗauka an maliki shi an wane ne da gangan bai barin sunna kina shi ma saba sunna ne khata'an akan kuskure yace wa min huna ta wannan aqida girma nan sallallahu alaihi wasallam abinda yace shine a gaba radda sahabatu wa man ba'dahum ala kulli mukhalif sayya sahabbai suka raddi haka in ba sahabbai suke raddi ga duk wanda ya saba ma sunna ingantatta to rubbama aghlazu fi radd kai suka yi ma wallahi su yi magana da kamshi me za a yi wajen raddin anan kasa ya kawo misali ta kulut albani ta walau ala abaihim wa ulama'ihim ko da uwayensu ne ko malamansu ne wani lokaci suka yi raddi ne zai ya kawo magana ta salim bin abdullahi bin umar dan abdullahi bin salim eh salim bin abdullahi bin umar qal yake ba labarin wani abu da yawa kana da baban shi da wani kuma shi kan wuraren da abin yanzu salim ke cewa inni la jalis ma ibn umar radiyallahu anhu muna zamane tare da ibn umar kan baban shi في المسجد إذا جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال لابن عمر حسن جميل فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقم عني abin da yau kana salim ke cewa wata rana muna tare da abdullahi bin umar a masallaci sai ga wani mutumin sham ya zo da ya zo sai tambayi ibn umar a kan tamattu'i na haji a umara lokacin kai umara kai haji wanda dai magibin da suke yi an gaji haji ka je kai umara kuma gaba kai jiran haji kai me wannan hukumcin kuma abu ne masala ce sananna akwai saɓanin fa'inta a tsakanin manyan sabai irin su abubakar irin su umar suna gaba an yi ba ya dai a yi kirani ko a yi firani ba a samun tuyi haka fahimta suke fahimta ce ba samu na sabbata ta bata gare su to yanzu wani mutum wanda fitina haiz ko ibn umar me ya hukumcin tamattu'i a cikin aikin haji a yi umar a yi haji ya ce ai wannan ya ce hasanun jamilu jibin umar wani abu ne mai kyau kaji mutane ku sai ta fa'in na ba kana yana hanzari ai baban ka yana kaji shiga ta ku bayan sai da wasu na magana ma eh zai mura babar mata ba eh abu ne mai kyau ce ce ai baban ka ya hana faƙar ibn umar ce mashi wace mashi wahila kai canka kai canka fa'in kana abi ƙarni hanzar in babana ya hana a yi wannan tamattuyi a cikin aikin haji ba ƙarfa alwazar manzana salam ya yi kuma amara biya umarni a yi fa bi ƙaunin abi ta hausa magana ga obana ke bi wata mutane wata zama ita ta na ba ke bi ta tafi wani wuri ta yi mutum gani kan zaka ne ka tambaye ni ta babana ce annabi ce kuma ya aikata kuma ya ce a yi cikin musulun imam ahmad musulun imam ahmad ma tabbata abdullahi bin abbas irin wani tambaya nasu ibn abbas yaya me za ka ce kan tamattu'i cikin hajji da umara ya ce abu ne mai kyau suna ce tabbatatta suka ce ai abubakar da umar sun ce ba a yi abin yawa ibn abbas girma ta yi shi kwanan za a gusa da ke ta ina tsoron a muku ruwan duwatsu sama ruwan takwaran kwatsa ina tsoron a muku ruwan duwatsu sama ina cewa annabin ya wuce ma'a buga da umar ina ce muku annabin ya ce tula ina tsoron a muku ruwan duwatsu sama ya tsoron a musu ruwan takwaran kwatsa sama daga sama kun da ya ce ina cewa kawo buga da umar an ce annabin ya ce kawo buga da umar an ba ba wurin ba ne ba an kare ta annabi ya ce yawan shi muka ce irin wannan magabata wanda suna irin wani magana suna tsoron a yi ruwan duwatsu daga sama na azaba ta kwaran kwada bayan an kare alfa annabi a kasa abubakar umar to shi ko zuwa abubakar ta zama kamar malikiya ce eh ta zama bayan shi wani ya ga a ce ma abubakar da umar waye su waye kamar su wani al'ummar waye kamar su abubakar da umar amma iyayen a kawo maganar manzon Allah a kata su wani sahabin iya tsoron a ruwan duwatsu sama na azaba ina ga a ce maliki ya ce bayan an ce ma annabi ya ce abu maliki ya ce malakawa ne haɓar maliki da ya dade da ya sha kashi a sanar ma maliki bai wani abu a ce ma annabi ya ce maliki ya ce shi maliki ya ce kai haɓa wanda duk wannan kurin kurin ta'addanci da jahilci kurin jahilci ne tunan da ya magana cewa rubama a galazu firad su da yawa suka yi kaura wasu suka yi raddi mai zahi ya ce labugu da lahu bal huwa mahabubun indahum mu'azzamun fi nufusihim wannan suka ma raddi da sun mai raddi mai zahi wai ba dan ba wani a ce ai san san kamar san kishi musamman san kishi ne ba san shi ne musamman suka saba ba a suna san shi suna girma shi amma manzo Allah sama lakin rasul sallama habbi amma manzo Allah sai sama zara kowa suna san mutum suna girma shi amma manzo Allah sallallahu alaihi shi ne ahabbu ilayhi annabi sai sa annabi da kowa wa amruhu fuq amr kull makhluq umarnin manzo Allah sallallahu alaihi sama yake da umarnin kowane makhluk fa idza ta'arad amr rasul sallama wa amru ghayrihi fa amr rasul sallama aula an yuqaddim wa yataba wa yataba yace in aka samu arada manzo Allah ya ce wani ya ce to na manzo sallama shine mahi cancanta a gabatar da shi a bishi kwara yace yin hakan wane ya ce kowane ne ga sunna ta zo ingantatta ta saba maganar shi bin wannan sunna shi yahi ya cancanta wala yamna min zalik ta'zim man khalafa amrahu wa in kana maghfura lahu bal zalika al mukhalif al maghfur lahu la yaqra al khalif amrahu zakara ibn sulaiman fi khilafi yace wannan wayin haka bai ya hada a ce kana girmama wannan da ta ƙara zana kalama kuskure ne dan na za a mishi bai a ce ina ina girma shi ina ina girmama shi ya ce koma shi wannan da za a magana salama magafin ramin zahara domin ishtihari ne kuskure ne ba shi da lahi ba da nakar mukhalifa al-magafin lahu la karo mukhalifa marahu ya ce bari ma shi wannan da saba wani waye inda yau magabata gini shi wannan wanda ka saba wa wanda aka ma gafara shi ma bai kin a saba umarnin shi ɗaya umarnin manzana ya bayyana sa'arin shi shi malamin unwaye mun karanta magana wani magabatan yanzu ba su ƙi ba ba sa kyamar a saƙa ma umarninsu inda manzo Allah sama ya zo kakinan su sun huta daga takalidanci kai ba ka da uzuri a wajen Allah sun wadi sun isar in ma baka gane ba cewa su ga matsayin ga manzo Allah to su sun gaya maka ba abin nasu na manzo Allah ne a gaba yau duk wani abin me ka haka yan uwa duk a ce akwai shawa kai ana lalaba ne ana lalaba mutane ne in ba in ba lalle ba ya a ga kaman aqida wani malamin sun kama kama annabawa wajen mutane sun ma magana wani annaban dan kamar sa azu daga sama kamar ayi Qur'ani a ce malaki ya ce an kare to wannan abin da zai shuka wannan malaman sun san aqida waɗannan mutane abu ya zama na ya zama kaman jiki saka lalle ba malaki ma ce ka abi shi abu ta annabi to dan ma ce annabi amma ke ce ba da Allah suka mai imani an ce maka manzo Allah ya ce ka kawo wannan wani kai ma cewa shi ya ce ka abi shi ko ta abin zaka dan saboda ya ce abin shi ake mashi ya abin shi kadara ya ce Allah ke yake musu kadara sun ce mu za abi ba wani manzo Allah kai ne mai hankali da bi to dole ana dallaba ce ana laba ana shaka mutane ne su bi su wannan ne gaba ɗayan su Allah ce muke mu sunan da ake girma wani magabatan su na kware ne ba irin shehu ne bane ba na banza ba su kike su wannan na kware ne suna kan sunna sabanin sun kirkira addini cikin shaunai na ɗari kuki sun kirkira abu da yawa cikin addini bai kunani babu sunna kurma ne da ce ma kaza za ka yi kawa kaza da sahe da marece kawa kaza da dare kaza ya baka dokar babu aya ba hadisi kun daga wurin shi ne to su su mari gaba ne ba saboda haka ya ga misali kuma kullum magana ne maganar mazhaba daban ɗariƙa daban din gaje maganar maliki ba inda wani abu na addini maliki ce aka zaɓa kaza haka kurin ba in daga malike ya ba abu na umarni na ibada ka kaza ko ga daki kaza sai ya ce maka aya kaza sai wajen hadisi kaza ya fahimci kaza ga manzo Allah ko ga sahabi kaza yi amma ba ɗaya cikin su wanda zai zamana ya shirya maka wani abu na ibada babu ta kuma ɗariƙa ibada ce ake shiryawa sai a zamana imam mabiya so da yawa mabiya ne ma mafi yawa mabiya ne suke zama su shirya abin iri iri iri kowa suna ganin nan abin iri iri ne haka dari ya ce tijani ce akwai tsoho akwai sabuwa duka haka ne tsohon kawali Allah haka ne kawai haka ne haka ne mai yace akwai tsoho akwai tsohon kawali yanzu ba yawan nan nan nan garin nan garin da ai sai ai nan garin akwai tijani kayan kakannin akwai tijani amma akwai sabuwa tijani an faida sabuwa ce kuma da muka zo ma ƙasa wanda muka tashi ma ana cewa yan tije yan kabalu aka ce me abin ka gaba kabalu yan abin da shi kabalu yan kunjini ana abin da ka kabalu dora hannu da maka abu ka mata kunjini yan faida suka zo da dora da kama abu to abin da ka maka da suka yi abin da ka me ka matsala ta dora maka abun su yan faida da suka zo kada ku ji labari cikin dalika wani ganin annabi wani bada aljanna wani alƙawlin aljanna wani fadala kaza wani abin qur'ani ya kaza ya qur'ani wani abu ne ke wani su asalin kakannin yan tijaniya ne amma ba su yarda ba da wani abu da suka cewa ka hore ne dole za a nasa cewa ya kafa ka hore ne ko ba wajen ya kafa ka hore ne yan kafa ka hore ne ka cewa duk haka mutar shi yan kafa ka hore ne ka cewa me yasa abin da suke faɗa ne kakannin suka kiya duk yan tijaniya ne amma ba irin ba su ta su ta farko ce eh wallahi haka abin yake wallahi wannan ga haka yake abin su gaban suka kansu a nan kuma kowa sani lokacin da suka zo malaman tijaniya su ne a gaban yaƙa su ina sai lokacin aka hana mu yaƙi aka hana mu wa'azi wani lokaci mun je gidan shugaban a wancan zamani wanda aka hana mu wa'azin sai ɗaya tsohon ministan ne ɗan nan garin ne sai ke ce ma sarkin an ka daɗe ya ce nina mamaki ya ce kana tuna muna yara lokacin da su wani suka zo sun zuba suke fada da suke fada da yin zala sahu sahu aka yi ba sa dogar iyabi da ka garke hannunka a cire hannunka zai kabaru a cire hannunka sahu sahu aka yi a masallaci ce ake cire hannun kabaru a cire hannun sabon addini ita ba wani maka da wani araba ce haka akai to ita ko sun zuzi ka sun zuzi suka suke ya kawai na iya wace ina mamaki wadana mamaki da haka ake kyamusu an baka ya ta kai munkiri ne mai munkiri wanda ke inkarin shehu wani cikin yan uwa abokan tahiya suna da sun tayi murya suna da dangi a murya wata tsohuwa dama ta ce sun sai sun kun kun kun kun kun kun zala sai ta kana kun shiga zala kun zama irin zala da mu kai irin zala ka huri wanda sai musu da irin zala sama addini kun shiga sama addini tsohuwa da zan ta suna sallah suke dama ta ta kahurci biyu biyu ta ta kahurci biyu biyu ga izala ya kabaru ita wurin da ka gane ka kan damu a ƙi da tsahimu kabul kahurci ne kabul kahurci suka kabul kahurci ne dan sun ɗauki abin sun ɗora ma da muka hagu akan shi kuma ce aƙida ce daban tijaniya daban faida daban kaka katarin anan su suka haɗo da muka hagu ya ke ɗora abin akan kabalu a kabar daban ba ta alaƙar da ɗariƙa wannan abin sun samu kansu daga tijaniyar alfaida to amma mutane musu kada kansu abin ya zama ya rikici mu mutane kina ta kaice ne kenan yan tijaniyar farko tuna mun musulunci ba yan bayan ne suka kana wuce karantar da abun da mutane ba su amincewa da shi ka ke yanzu amma muna magana malaman kirki na kwarai su wannan suka bata bisa komai addini su ma kurin bi ne suke kenan ɗariƙa daban mazhaba daban ka ga masu kuma ku misali cikin malaman Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir malamai sun mai sheda su Imam Zahabi sai Ibn Taymiyyah sun mai sheda iya cikin malaman sunna mabiya ne suka lalace suke zan audio zuwa gare shi kamar da kwa dan fodiyo na baku misali ne kenan wani malamai ne sunna amma Abdul Qadir ba sauran ba Abdul Qadir muke wa cikin Abdul Qadir don sauran to shi ne a nan yanzu sai yake cewa ƙulut da albani ke cewa kaifa ya karahu na zalik wa kada amaru bi a tuba'ahun kamamaru ta yaya waɗanda malamai magabata za su ƙi wanda ya sa a umarninsu ya bari a yanzu ga sunna alhali sun umarci mabiyansu da bin sunna kamar da ya wuce baya wa aujabu alaihim an turku a ƙawalahun makhalaftar sunna sun umarci sun wajabta ma almajiransu su bar maganganun su malaman in suka saba sunna bal da ce inna shafi'i rahimahullah amara ashabahu an yansibu sunnat sayya ilayhi walau lam ya'khudh biha bal ma imam shafi'i rahimahullah shi ya ma umarci almajiran shi su dangana sunna ingantatta zuwa gare shi ko da shi bai kata ba su ce shi yahudi tashi ce ya kanta aw akhadha bi khilafiya ko ya kama saban sunnai yace su bi sunnai shi ma yace tashi to wa zalika dalilin haka albani ke cewa لما جمع المحقق ابن عيد ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خلف فيها مذاهب كل واحد من الائمه الاربعه ابن دقيق العيد سنه malami ya litta na musamman ya tattaro maganganun waɗannan malamai magabata inda suke umarni umarnin da suka yi akan bin sunna da bar manganunsu to ya tattara manganunsu da dama kuma sun saba sunnar ya kama ganin ga maganar mariki ta saba sunna ga ta shafi ta saba sunna ga ta abin nan ban ya kama ganin dukkan mana gaba ga ra'ayikan wani malaman ya ta da musamman yayi ya tattara manganun malaman wa'annan wanda suka saba sunnar ya ce infiradan wa ijtima'an imam wani lokaci imam shafi ne saba sunnar ko maliki ko abin nan hanbal ko imam shafi a cikin su ko gaba ɗaya mace wani wurin dukkanin gaba ɗaya hudun hudun gaba ɗaya ga ra'ayinsu amma ga sunna ingantatta ra'ayin sunna ya saba ra'ayinsu gaba ɗaya ya yi tahi babba ibn al-id qala fi awwalihi ibn al-id yake cewa a farko littafi inna nisbata hadhihi al-masail ila yamat al-mujtahidin haram yace wani maganganu ba yace wani maganganun da na jiro na wani malaman mun suka saba sunna yace ka dangana musu ma wani maganganun kace malaki yace ko shafi ya ce ko abu hanifa ya ce ko abu hanifa ce ya ce haramu ne ma ka dangana musu wa inna wa yajibu ala fuqaha al muqallidin lahum ma'rifatiha kuma ce wajibi ne ga malaman fiqh masu bin waɗannan malamai wajibi sa wannan manganin da lita da musamman ya ware kasu wannan duka wannan manganin manganin malaman da masu saba sunna su kuma ga maganar su sun ce abu sunna abu maganar su yace to wannan manganin haramu ne ka dangana musu kuma wajibi ga malamin fiqh wanda yake kan wannan mazhabar ya san waɗannan mas'aloli li'alla ya'zuha ilayhim fakadhibu alayhim dan kanka dangana musu ka musu ƙarya dan musu sun ce musu tare haka yayin sai da musamman kan wannan magana to wannan shine abin da ya gabata maganganun waɗannan malamai da suka yi akan bin bin sunna a bar maganganunsu mun suka saba ma sunna sunna ita ce gaba yanzu mun zo daidai gabal yanda mabiya na kwarai manya sanannu inda suka bar maganganun manyan malaman don bin sunna saka yawan suka koyi da malaman kuma sanannu ne manya-manya ne suka bi wannan umarni da suka yi a ce ma wane ga abin da wai kaza don ka ɗauki izina a shirin maganin nasu akwai wani suka yi aiki da su yan wani ga lokaci yayi mun zo kan gaba ala kai mutunci na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته